نعم مم. نعم نعم مم. مم. مم. مم. مم. مم. مم. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah magwayin sarki wanda ya ba mu shi bai ba mu dama muka da wannan masallaci mai albarka domin mu yi wa Allah godiya kan neman lafiya da hankali da Allah ya ba mu duk mutumin da Allah ya bai wa lafiya da hankali wajibi ne a kansa ya nemi sanin dokokin Allah ya san Allah ya san dokokin Allah ya kiyaye Allah wannan yana daga cikin abin da aka tura wa mai lafiya da kuma wato da hankali saboda haka jama'a a jigoron Allah irin wannan babban alkhairi da ake da aka kafa na karance karance a ko ina da ko ina musamman cikin wannan wata na Ramadan ba karamin alkhairi bane da albarka sai dai amma mutane wasu ba su gane alkhairi bane da albarka saboda ko mutum ne da kayan sa in ba to ba ya da lafiya wannan rabo kuma na Allah ne yake raba haƙi bai wanda ya so wanda Allah bai so ba zai samu ba in za a zo ga gane haka sai ka ga waɗansu sun zauna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ido da ido tare ga su ga annabi annabi na kira da alqur'ani yana wa'azi yana nasiha ba su yadda ba wata ma suke yaƙi da annabi mu kuma yanzu Allah ne so mu zane ne a takarda aka gani shine rubutu to haka dai wani shine qur'ani muka yadda a hadisi ma da ne ne a takarda rubutu ke naka ce wai zance ne na manzon Allah muka yadda muka yi imani ko garka da manzon Allah har abin da aka ce ayi sai mu dage abin da aka ce mu wari kuma sai mu wari ko da muna ban abin har ma idan mun taka doka sai mu ji hankalinmu ya tashi muna jin tsoron kar wani abu ya same mu duk da iyaka dai a takardar muka samu a amma ya kaga akwai mamaki a wannan wanda ya samu a takarda ya ce abin gaskiya ne ya aiki da shi wanda kuma aka yi abin a gaban sa yace ba gaskiya bane kaga rabo ne na Allah saboda haka jama'ar musulmi annabi ya ce neman ilimi ko za a je har kasar China a nemo kalma da yawa wajibi sai an je lokacin da zafai suke fitar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda za a yi a fasara ƙur'ani akan ha abin ha wata ɗaya wata biyu ana tafiya a je a jiyo kalma ɗaya a wurin wani sahabi wanda an san shi ya san kalmar amma kuma wani abu ya yi dalili ya kawar ya bar madina yana nesa za a je don a jiyo kalmar a wurinsa ko kuma don ya ba da shaida kalmar nan da wani ya faɗa eh da gaske ne saboda kalmar da aka kawo in ji Allah ko in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun nemi shaida wannan shaida annabi ya faɗa da wannan shaida aya ne wannan kafin a yadda a ɗauka kuma a rubuta da aka suka dasa da abin ba haka suke abin je ta nayi kai wanda ya sahabi ko almajirin sahabi da matsayi irin nasu nan shi almajirin sahabi ba zai ce na ga wanda ya ga annabi muhammad da idon kayin nan nawa duk da wannan matsaya da allah ya ba su za su tafi wata ɗaya wata biyu su je su nemo kalma ɗaya su jiyo ta a wajen wani wanda ya taba jinta ya bar gurin yana wata ƙasa a je a jiyo a dawo mu kuma sai ga yanzu ana bin mutane har gari gari anguwa anguwa a kan a gaya musu ba su da buƙatar su ji kuma ba san abun ba sako ne na Allah wanda Allah ya ko annabi kai ba ka san zakon ba kai ma ka san ba ka sani ba wanda ya zama wajibi a kanka tunda an baka abu guda biyu ɗaya shi ne lafiya ɗaya shi ne hankali kai mai hankali ne don Allah ɗauka alƙalami za ka mawa kai lafiyayye ne kai mai iko ne an wajibi ta ma abinda da aka yi wajibi a kanka za ka ce kamar nan da lebur ka biyu ka biyu kalmar ka dawo shi kalmar ta zo har adamawa kila ma ta shiga har garinku ko anguwarku amma baka damu da kuma ka jiyo ba don aka ta aji za a yi wa Allah bauta ko wani abu na ibada kai abin da aka dama ka je lahira kuma ka ce Allah ban sani ba ce wuce a janna eh kuma mu dinga yi kan adalci fa an ce kai wa kanka hisabi kafin a maka hisabi don haka mu daina sako sako da magana ilimi kowane aiki ibada farillan Allah na farko shine ilimi ai idan ka lura wato farla sallah ta farko ma a cikin farle goma sha biyu da aka ware daga cikin mas'ala dubu goma sha biyu da jibiru da ruwa da jinin Allah to farlan farkon al'ilmu ne al'ilmu ne to kullum wakati na nan tsaye ne a cikin al'ilmu ba a sanin ma yau ka san kullum wakati ba a sanin wajibi na kama jama'a kan mu yi sakaci ba mu yi sake ba yanzu abin mamaki ka duba da yake zo ka samu gari babban gari fa duk in wata harka ta duniya an san inda ake yin ta duk abin da ka zo kana nema a garin sai ka tafi kasuwa layi kaza da ka yi abin da kake nema ba a layin bane sai akwai dama ka je layin kaza duk abin da ake nema domin a rayu an san inda yake an san inda za a je a nemo sai a je a nemo za ka samu gidan mutum akwai duka a na girki akwai luriya a nanya akwai to kala kala kala har da wani mai jini ma na tsokalo na masu a gidanka akwai hayaki da yawa wanda ake more rayuwa duka a gidanka akwai amma abin da za a koyi addini kuma a gidanka fa babu babu yanzu wani jirgi na izu biyar a gidan babu ba mun raina izu biyar din ba ne mun kaba misali ne da wanda za su koyi yadda ake karanta Qur'ani biyu Allah ba da gidan babu mai gidan ko bai damu da yaje tambayo ko da aya ɗaya ne ya zo ya ga iyalansa ba to an ji larabi da yawa ba dai ai akan hanya yake ko ai akan hanya yake to to ka duba irin wannan ka gani yanzu auren da mu suka mutu idan mata ba ta ba cika wa tumbinta da gaya ba in ana samun karancin abinci sai ga iyayen yariya ce ba za a kaje musu yanzu da yunwa a banza ba yar manzon Allah tana kwana uku ba ta dora ba na na Fatima da mata suke cewa Allah za su dauki garan na na Fatima ko ba za ba tana kwana uku a gidansa ba ta dora ba in mijin ya je samu sai ta zo ta nika da da dutse da hannunta hannunta na ruwa hannunta na jini tana nika dar manzon Allah an aurata da fata jimammiya da matakin kai na ciyawa wato wata aikanta iskiru sai da wani buta na ƙasa wanda ake sa ruwa a ciki shi ke nika aurenta kwarai da aka aka yi da tana nika hannunta na ruwa suka tafi da mijinta wajen manzo Allah suna neman alfarma a ba ta baiwa ta mata nika na miji a suka ji kunya ma ba su roƙa ba suka je suka dawo suka koma suka dawo ba su roƙa ba suka ji kunya ne kai akwai abin da ke tafi da ku ba suka ji wala rabbul alamin din nauyi ban faɗa ba amma ga abin da ke tafi da mu a yanar ji an kuma su akwai ni a halin su ba wanda bai da mata ba to ana aka ba da wannan tasbihi na talata wa talatu da kake gani farkon tasbihin talata wa talatu ne kenan wasu ma suna cewa tasbiha ta zahara ai zahara je ka san dai alfaɗin wata zahara ko aka ƙara masa da tasbihin nan na bayan sallah subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 shine ta samu kwallon dabino take irgawa da shi saboda gudun mantuwa tawara guda 33 wanda subhanallah sai ta ajiya nan subhanallah ta ajiya nan subhanallah ta ajiya nan in so kare alhamdulillah ta ajiya nan alhamdulillah ta ajiya nan don kana samu rage ko rage akan abin da yana da adadi aji Allah ga mutum ma to dalilin karbi kenan ya ga wannan abun abuda kuma na ya ga yanzu ka baza haka ai wani bata in ga huda ka sa da ne kai musu kilki sai su tafi tare saboda tarbihi ya tuka daidai ba da bukatar rage bai da bukatar rage to gidan na na fatima tana nika hannu na jini har ma a cikin karama wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dama dutsen ya mata nika da kanta dutsen shi daya dutsen ya ringa dungura kansa ya je dawo ya je dawo ya nike haɗin sai aka ci abincin to bari in ƙara maka akan wannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kallon rariya ba ka zuwa cikin mada na ibn hajji ka gani rariya da ka zani ma'aiki Allah bai taɓa kallon ta ba kwanta kwata har yawan nuna bai mallake ta ba a gidan ta rariya ɗaya rariya fa ɗaya annabi Muhammadu bai taɓa kallon ta abu da da ya tafi a wata yana jin yunwa sosai yadda da wasu mutane sun bankare rago su kutum ɗinsa ɗin gurin gun an bankare ragon nan ya sha wuta ya nuna suka ji haɓa mun ji daɗi ga mu da abin maraba da bako ga bako mun yi babban bako amma ku da tabbatar da ya zo ya kalla sai ɗauki takalmi da bi tsaya za takalmi da wurin ha takalmi da alu ya ce wala ala bi taɓa ganin wannan abin saboda ya yi layyama da rago ya rabar da ragon duka ya aka karfata ta a gida mai neman fi da bilillahi ya zo gidan yana neman fi da bilillahi a gidan ya tambayi iyalan da yake zo akwai abin da ya saura na mallayan mu suka ce babu sai karfa da ja ku ce akwai duka ne sai karfa in kun yadda mu fara karfa da mu samu rago halalciya wurin Allah suka ce mun yadda ya rabu da Allah aka dawo karfa da aka miƙa ne ba aka wanke hannu ya an yi laye Allah kan waje to jama'ar musulmi mu kiyaye kanmu mu yi wa kanmu adalci amma mu yanzu ya kan aure akan ba da su ba wani a kan rashin jin daɗi ma ya kashe auren aka samu tsakani in mata suka riga yi wani yaron ya ɓace yasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan kwana bai ci ba ba girka a gidansa ba amma kai duk nau'in wani abun da za a more akwai a gidanka amma nau'in abu na ibada ko ɗaya babu a gidanka yanzu bai kamata ke kanka fada ba jama'a da Allah mu kiyaye saboda kada a yi asara in aka je lafiya muni bi ne ilai gaba ɗaya ku zama masu komawa wajen Allah ta'ala madaukin sarki shi ma a madadi cikin abin da Allah ya umarni da shi wani hada abin da ya hana ano gaba da alam a lura da wannan gaba daya koma wajen Allah kowane mutum ya gane abin da ake nufi da shi ai abin da ake nufi a mu ku tsaya ku daidaita a yi saiti sosai wata ku ku ji tsoron Allah wa aqimu sala ku tsayar da sallah wala takunu min al-mushrikeen kar ku zama daga masu hada Allah da wani min alladhina farraqu dinahum kar ku zama daga wanda farraku suka rarraba dinahum addinin a rika ma fara ku aka ce suka ma bar addinin gaba daya kar ku zama irin wannan iktilafi da sabanin su shi ma ya budu na ku cikin abin da suke yawa bauta wa kanu shi'an sai suka zama jama'a ɗaiɗaiku wato wanda suka rarraba farakan shi zalika cikin wannan wal hirbin minhum kowace jama'a cikin su bima ladaihim farihun suna alfahari da abin da ke wurinsu masaruruna suna farin ciki a ciki da duk abin da wato suke da wa za masan nasa durrun ala ce mutane ana nufin kafirai idan wani tsanani ya same su da awon rabba suna kiran ubangiji ta ce wayo Allah ko munibi na ilaika koma wurin Allah duna gairi ba mai zuwa wajen wani Allah neman taimako lokacin da ya shiga cikin tsanani kuma za a za ƙahun minu rahamatan sana'in rahama wato idan ya ɗanɗana musu rahama daga gare shi ilmatar kamar ruwan sama gina ka zamu za fa duk minu bi rabi jirkuna sai a dinga yawa Allah tarayya ana cewa ai dama wannan wata watan oga ne wannan tauraruwa iwa ko zurfa ba mu je ma babu tauraruwar ba amma aikin ta amfanin da ta alamu arziki ne wani saba sai ya lissafi a san a na ake yanzu ya sa'alu na ka anila hila kuliyan wa idu da nasu wata yana fara da jariri ya dinga karuwa a cikin kwana sha hudu ya ci gaba da raguwa a cikin kwana sha hudu sun ga hada ashirin da takwas ya bata kwana ɗaya ko kwana biyu ya dawo hakan ne zai gane a wata wannan wata to ake to yake ne lokacin aikin haji sai a je a aika daga wanda Allah bai ikon haji yaushe ne lokacin da za a azumi ko a yi azumi yaushe ne lokacin da za a yi shuka kuma a yi shuka wannan wani ilimi ne ka ji aikin wannan ilimi amma a ce wata sauraron ce mai ruwa a'a Allah ne yake yin ruwa Allah gafa da mali ya kamata ka san wannan irin waɗansu masu jin kirabi wa ana cewa waye waye waye waye teku ce ta yi rana ta zuko a teku aka yi waye wannan zuwa ce Allah yawa dan in tekun ce ma ne tekun ai ba ta haka wajen ta Allah rana kuma ta kasu ya kamata ga rana da take sama ta hudu ruwan sama da yake zuwa jirgin sama ya girme ya wuce sama da nisa ruwan sama mil uku ne tsakanin da kasa ba ke rage in malaku sun gama lodi mil uku ne tsakanin da kasa lorowa suke fito da ni an zo mil uku suke rage kada ya taho daga nesa ya lalata wa mutane wasu abubuwa su saboda rahamar ubangiji to wannan an hana zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an yi ruwa da daddare da gari yawa yake sallah asuba annabi ce kun ji abin da ubangiji ku ya faɗa suka ce ya rasulullahi na zamu ji yace to Allah ya ce an waye gari wadan sun ba da gaskiya da Allah sun kafurce wa taurari wadan sun kafurce wa Allah sun imani da taurari ita duk wanda ya ce an yi wannan da falalan Allah ya kafurce wa taurari ne imani da Allah amma wanda ya ce an yi ruwa da nau'i kaza kaza ne ya bar Allah ya rike wancan nau'in da yake fara ya kafurce wa Allah ya bar Allah jama'a mu sani shi da mai risala Allah saka masa da alkhairi ya ce ana karban shi da yara in an yi wani abu in ba su watsi daga inda suke ba kuma idan ba bai zo gun ba in dai ba su watsa daga inda suke inda aka yi abun ba kuma wani babban mutum bai shigo abin da yara suka faɗa daidai da abin da babba ya faɗa za a yi shari'a da a hukumance a musulunce kuma yawa amma ya babba ya shigo to za ta matsala ta shigo zai je kun kuka faɗa ko yace na tafi ku ce kaza kaga zai nuna muku yadda za su yi ha'in cikin amma aka bar su haka sai su bari gaskiya to yaro kana ganin sa ya ga kobo a hanya ko mu ce yanzu ya ga naira kamar hamsin ko ɗari a hanya in ya ɗauka yana tsalle zai ce Allah ya bani Allah ya bani yaro ya gane Allah ne yake bayarwa da daɗi idan ka rike kana ba shi bulala sai ce wayo Allah wayo Allah yaro ya gane Allah ne yake bayar da mara daɗi kai mu babba waye ya saka kan an samu daɗi kai ta kwale kwale ka kasa cewa Allah ne ai wannan ubangidan nawa yana ko na ko Allah ba son kai eh yanzu kai a tunaninka da ubangida biyu da kai ɗaya yake kana wasa kai sai mu gaba da wani a tunaninka tsakanin da Allah kuma ta ba mutane Allah ba zan haka ba Allah yake gama yadda wasu mutane suke yi idan sun sha wuya su kira Allah suna kuɗai a wurin Allah idan kuma Allah ya ba su daɗi sai su manta Allah su dinga kiran wani wanda ba Allah ba idan fadiku minhum da rabbihim shirku ya ga wasu a cikin su suna yi wa ubangiji tarayya liyakuru ma atina don su kafirce wa Allah shi wa Allah butulci rashin godiya da abin da muka ba su in ji Allah uridu bihi at tahdid wannan zancen abin da ake nufi da shi tsoratar da mutane a ce a ce ai Allah dai irin wannan abu dan an je fata marta ku je ku ji dadin ku je ku ji dadin ku fa zama da alamu da sanar za ku zan aqibata tamattuikum karshen jin da Allah kuka yi shi a cikin iltifatin waiwaitawa an rage mata gabanin kuwa an mai ma'ana hamzatu inkari an zanna alaihim fulana wajen waɗannan mutane su arnana masu wani barna shin mun sauka musu da ta hujja ne inji Allah hujjatan waje daban akwai wata hujja da wani littafi wa huwa yata kallama wanda yake magana dalalatin don nunawa wato nuna hujja da ma ka nufi ishin ko da abin da muke Allah tare akwai a jawabin su bala babu saboda haka wannan abun bai dace ba Allah ya ce wa zalika nan nasa in mun dandana wa mutane wato kafiran maka wa gaira mu da wasu zura mata ni'ima farko biya suka yi farin ciki da ita faraha badarin amma farin ciki na nuna takama da nuna ita wanda zuwa sai ya in wata mummuna ta same su shine wani tsanani kuma tsananin ya same su baka da mata yadihim saboda abin da suka aikata da hannu idan hum yaqnadun sai su yanke tsammanin rahama a wurin Allah ya azuna suna bi da tsammani min rahama daga rahama shi bi da tsammanin rahama Allah shi malaki ne don kayan laifi wa Allah ko laifuka kar su za ka bi da tsammanin rahama a wurin Allah don wani tsanani ya zo kar ya sa a bi da tsammanin rahama a wurin Allah yawa shi da aka ce idan mutum ya mutu na tsammanin Allah zai saka shi a wuta kawai a wuta zai saka shi sai ba ruwan Allah da rashin kunya ba dai kana ga abin da Allah yake da shi guda ne ba to yi rage ko ba da jin ya zo ya kai ya zo ya kai saboda haka ana zama ne bayan da kawai waraja tsakanin kwaɗayin na rahama da tsoron azabar Allah shi mai rahama ne ko mai yin azaba din da wanda ya saba masa to yayin da ake da rai da lafiya ana kwaɗayin rahama don kwaɗayin rahama wani mabuɗi ne ga ayyukan alkhairi tunda kana son ka samu wannan abun to ka dinga aiki irin na wannan abun ke yanzu ka zo ka samu yan buhunan shinkafa a nome ka ajiye ai ka gano ma za ka tafi ka son ka samu duk wani abu dai sababin da ake zo ake nema a same shi to wannan tsammanin rahaman nan kwaɗayin rahaman nan yakan zaburar da ba Allah ne wajen aikata ayyuka na alkhairi masu kyau shi ko tsoron azaba taka mutum birki yake daga aikata sabo in mutum zai je wani abu suna in yi Allah zai masa azaba ya ji tsoro haka ba zai je ba shi kuma taka birki yake a wurin aikin sabo to haka mutum ke rayuwa amma da ya ga wani abu zai shakura da shi ko hadarin mota ne ko na jirgin kasa ko na jirgin nawa da maimakon leman da suke nuna mutane yadda za a yi ka bude ka dirko a'a ka nuna kawai da Allah ya kashe ka aljanna zai saka ku shi ne kawai shi ne maganar gaskiya to shi kenan a lokacin da mutum ya ga wani abu na damuwa wanda ya nuna alamar kila rayuwa ta zama ƙarshe to shi kan tsoro ma ji a jirgi eh duk da dai kai mai laifi ne amma ka san Allah kuma ya rahama ne rahamar Allah ta gemi laifin ka da laifin ubanka yana da iko ce da kai da ubanka shi ma uban naka da ubanka duk akai ku aljanna to a zai so Allah zai ya kuma ai kaga babu ai rahama ne ke saboda haka yana daga sa'anin mumini kenan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka a shekarar ku biya daga Madina in tare annabi su hana annabi shiga gari kamar yadda tarihi ya tabbatar mana a qur'anance da hadisance da kuma littafin malama suka hana manzo Allah shiga gari aka yi wasu abubuwa da yawa ma tsawon labari har aka za a kaure da yaƙi ma sauran kaɗan a gwauza da yaƙi wasu abin suna kuka saboda ba ba su damar yaƙin ba ma har waɗansu ma irin da na umar sun yi riga har sun shiga cikin ɗamarar yaƙi sun za ya sa an ja tsaurawa dokin da sigi irin tsaurin sigi na yaƙi kai har ma ɗan da ya riga shi yin mubaya na bai asir da ba kamar yadda wasu ke cewa ya riga abula dan umar ya riga umar musulunci ba ya faɗa ma abula dan umar bai riga umar da musulunci ba mubaya'a ya riga umar nan bai attar riwaya da suka zo maka a nan ne shi kuma maru hankalin ya tashi shi buƙatar za a ce yaƙi kurum a irin wannan shirye-shiryen yaƙin ne hakan ya riga shi ya yi mubaya an yi abubuwa da yawa dai a wannan guri har an kama wasu daga cikin sojojin maka da hannu amma dai annabi ya yaƙi wani mai suna salihu na amurin ya zo a rubuta yarjejeniya sai na alihi mai rubutu shi wancan shine mai shubta wato mai faɗa abin da za a rubuta an gama komai annabi ya koma baya ba ya yi dade ba ba ya yi izini kuma shiga umara ba umara kuma zai kawai kuma umara da awa biyu ma za a gama umara ba su kai kuma zai da annabi ba sai ya bari ba zai dawo annabi ya dai kuma to ba ɗan annabi sai ya dawo barin da annabi sai dawo kafin baɗi da yi manya-manyan sojojinsu kwamandodi wanda ake cin tsoronsu in su kare ibn da walid duk suka musulunta ka gari ya rage ƙarfi kenan gari shekara ta gama shiga sarki ya musulunta da kanta su kaga kakwarai ba su da ƙarfi a mawa kuma da aka zo aka shigo gari ko annabi ya zo da mutane dubbai da yawa aka ritsa su bai ba yadda za a yi ba irin bara ba da aka zo da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu a bana da yawa aka zo da su suka rasa yadda za a yi to shi ke suka samu labari da yanzu gari ya zama na manzon Allah ba su da ta cewa a cikin gari aka taru annabi ya ce musu ku yanzu ku ka san duk abin da suka ce wa annabi na adawa da sun sani ya sani tun kafin hijira har bayan hijira kafin hijira sun cuta annabi za a kama sahabi a ɗauki dutse mai nauyi a ɗora masa kirjinsa za a kama sahabi a ɗora igiya a kunkuminsa yara na yawo da shi kamar biri ba irin walakanci da bakin mutane ba sun sani annabi a an ƙaura an koma maka a madina sun bizi da yaƙi su suka yi yaƙin uhudu su suka yi yaƙin badar su suka yi yaƙin kandan duk mutanen maka ne suke zuwa suke faɗa da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama da kan son zuciyar to yanzu annabi ya fi ƙarfin jama'a da yawa sun musulunta a garin su garin ya rage yawa sannan ƙasashe kuma da yawa sun musulun da sun dawo madina shi kuma garin ya daɗa yawa yanzu dai ga annabi a cikin gari har kaba sai ya tambaye su me kuke tsamman zan muku ƙasar da wani kamar da shakka yanci ƙasa an ce eh akwai magana suka ji ya rasu lalahi abuwa muke tsammani me kuke tsammani wa abuwa to ku ja muku abuwa eh shi kenan da an yanke musu hukunci ma ina bani kure da ma da bayan da za su ci a yanka kowa amma dai suka ja a ba haka suke tsammani ba su abuwa suke tsammani su su ja musu abuwa to yadda ake so kenan muri ya zama mai tsammanin rahama a wurin Allah amma ga aka haƙuri in wata wahala ta same shi da za mu yanka na ruwa yanzu yanke tsammanin rahamar Allah shi ko mumini yadda yake in ni'ima ta samu sai gode wa Allah in mara daɗe faru sai ya tsammanin daɗin yana zuwa daga Allah haka ake ko da a samu ne da aka ci ba a gode wa alakarka wani gadi ne da faran nan wata da fara kai dan wani mutane suka bi kwaye wasu da kokobo wani ya kasa ci shi da kansa ka samu abun ka kana musulmi yaro ya samu kamar da musulmi ke faɗa yana tsalle yana Allah ya bani kai babban kana wai kai wani ya yi alaji gadi ne da fara wai dan kana ce Allah ne ko wani ya kuskure ne ka samu abun ka na daɗi ka gode wa Allah shine sha'anin mumin ka samu abin ka ba daɗi kai hakuri kuma kai tsammanin daɗin yana zuwa a wurin Allah to haka ake awalam ya rau to wajen ba sani bane anna la cewa Allah ya basu da rizika yana yalwata arziki liman ya sha ga wanda ya so imtihanan don ya jaraba shi wa ya kadir kuma yana kuntatawa liman ya sha ga wanda ya so imtihanan shi ma domin ya jaraba shi wancan a ga godiyarsa wannan kuma a ga haƙurinsa kawai wannan talaba ya zo ya samu ma'aiki sallar ya rasu da layi ka roƙa mu Allah ya ban dukiya mai yawa na yake masa a'a alilan tu ati shukurahu khairun min lakajil ladhi la tu ati shukurahu ai amma ka dan kadan eh dukiya ai kadan wanda zaka yi bada shukurar ta a wurin Allah ya ji aka baka da yawa ka kada bada shukura fa ya ji ya rasulullah a kawo da yawa eh a kawo da yawa kun eh duk wani mai haƙi zan ba shi haƙin sati ana korace maka sa alaba yita annabi ya tsiri annabi ya gaya mai abun Allah ta'ala ba ya roke ni eh yana son arziki Allah ka jefa masa arziki dai Allah mika ta'ala ba arziki ya tara arziki kala daban-daban har da dabbobi da sauran to shi kenan dan adam kenan sai kawai ɗalaba sai so mutum ya gari ka san abu ya yawa mai abu da kai ya zauna kuma wuri ɗaya da mutane ka ga matsalar abu samu kenan kana samu da ba lalle ka zauna da mutane ba kuma da kallon samu ne ba domin abin da zai faru mutane akwai su da kwaɗayi shi kuma kwaɗayi gidan mai akwai ake yi ba gidan mai babu to kaga za a dame ka da kwaɗayin da za ba a maka to idan shi ɗaya samu nasarar saka karowa ka kai kuma za ka zuwa ka ba to ka manta wani abu yanzu da a barka talaka ka je gidan wani kwaɗayi ba gara ba ka arziki mai yawa dukkanin a zo gidan eh dukkanin a zo ma mana duk kasar kuma a zo mana gidan bai fi kai ka je gidan wani ba ka ga ana manta na da alaba kawai sai nesa da gari saboda na dame shi sai idan lokacin sallah ya gangaro da sauri da kyar aka zo matsayar shi a jam'i jam'i ya zo ya gagara ya zama dokawar garanti shi dai ba zai samu jam'i ba heran juma'a e juma'a ma ta gagara kawai sai ga aya ta da zakka ta zo wacce ta yi magana zakka irin wadda ake kai a yanzu wadda take da lokacin bayarwa take da kuma iyakar adadin abin da ake so a raba kafin a bayar kawai ta zauka annabi jaji a gaya masa a gaya wa wani makocinsa wani mai dukiya kan gaba da gidansa ya gaji a gaya masa ya je kai wani irin nan ce ka zo da shi wannan irin nan ce wannan nan ce na ga ya gama da an ci tara ta hakin ya yi gama da a ce jiriya ne wannan ko ko jiriya kai idan ce ma ya da maganganun da wanda ba daɗi wai tukuna akwai wanda aka aiko waje na aka aiko ka wajensa ko ya miya eh to wata nan din da ya kuzu da aka aiko na wajen to ka je ga amma ni ma na kan ga yadda za a yi kenan aka je wancan ya da zaka ya baya da ya goja aka kawo ta annabi ko ba a tun zakan ma a kawo araba ne kun inda annabi ya huza kenan ai mu yanzu malamai yanzu muna da wani wani da yake ba mu matsala a wa'azi zakat tana daga malam ne zai ce ka fita zakat in baka fita ba za a kona ka an ka fita kona ko a san masa ka gane akwai matsala tsakanin kai da malam eh ko ba matsala ne akwai matsala a tsakanin malam ya ce ka fita da kan baka fita ba za a saka ka a wutan ka fita kuma zuwa ce ka zama sai gida to malam ne ko yana wannan sai shi ma dan idan zaka tudu ne ka ga ya samu matsala to amma in ba shi ke mutum mara rabo ba annabi ba a cin zakka ƴaƴan da fata ce jikokin da fata ce dan uwansa na kusa wanda yake a ce masa ali muhammad duk ba zai zakka kai annabi ce baran mutane ma baran mutum yace yana daga cikin mutanen bara fa na mutane yake yana cikin mutanen saboda haka bara mu ma ba ta ci eh amma wai ka ji mutumin nan ya nuna kamar ta arasa aka ci ya bada magana ba da ni daga baya ma kan wani abin da bai kai zaka bai bayar ita a kai musu haka nan kafin ya zo ma annabi da abu ya halaka kafin ya kare ya dawo yace ya halaka ta mai masa ba kayan da kawai dan uwan da yaje da gudu ya ga wani ka halaka annabi ya ce ka halaka da ya yabo abu mai yawa ya kawo kafin Allah ta annabi karka ba kyale su kawai Allah ba sa kawo annabi ne Allah ce annabi karka karba kawai ya dinga iban kasa yana wada a kansa shi ake zuwa kurwa Allah ya ce annabi kul ban yadda ka ba to Allah za ka nuna arziki sai a bar shi kawai an ji har annabi ya kawar ba a taba karɓar zakarta ba abubakar ya yi halifanci bai taba karɓar zakarta ba shi yake ga abubuwa karɓa ba saboda ya kusanta Allah saboda an ce bari ya yi wani abu to kaji shi Allah jarabawa yake in ya ba ka ya jaraba ka ya ga hakurin ka in yana akwai to gashi nan nan ma ya jaraba ka mai babu a ga hakurinsa mai akwai shi kuma a ga godiyansa kowa dai ya ci jarabawa ya shiga aljanna da mai akwai din da mai babu ba mai zuwa shige wa Allah aljanna kawai kamar ɗakin kakasa ya shiru a'a kai mai akwai kai godiya wa Allah in godiya ka ta kai gejin abin da aka baka don masu akwai kowa akwai gwagwaro abin da Allah ya bashi to shi kenan to ka shiga aljanna ba wata magana lebubukan da kai Allah ya yafe ai haka ma yafe ma kai wallahi ai ba wanda ya shiga aljanna wallahi kai tsaye ba akwai yin aljanna wala shakka ko wala akwai shakka ha mutum tsaye fa mutum ɗaya Allah bai kera mutumin da zai yi wa Allah aikin da zai shiga aljanna to ai ka san gidan ma na tsada ne ma ai gidan ma na tsada ai ko haya ba za ka yi aljanna ba wallahi haya Allah ba za ka yi ba haya riga ta aljanna fa na Ibrahim ya sa aka sa ja wata bai kone ba riga ba riga aljanna fa aka bai ya sa abu a rijiya fa baya jin damuwa ko tashin hankali baya jin bakin ciki baya jin komai babu yunwa ba kicewa ba fitsari ba kashi na zaune a ciki saboda rigar a bayansa kawai dora sai ka je ka shiga wannan gida lafiya kalau ha to sai wannan Allah ya yaji masa kuma in Allah ya ce ai kaza ai kaza in ka bi doka da boda to laifukan da kai sai a yaji shikenan ka zama kan aljanna kuma ina fi zalika la'ayatin a cikin wannan akwai ayoyi da kame ga mutane yuminuna masu ba da gaskiya da hada ita fa hadi zal qurba haqqahu ka bai wa dan uwanka haƙƙinsa min albirri wa silati ka yi mada alheri ka yi zumunci da shi wal miskina ka ga talaka ka bai talaka haƙinsa talaka yana da haƙƙi a cikin kayanka kai azumi to ba shi kayan sanda Allah dan karan dinin da ake dan gutsura masa shine haƙƙin nan baka ba shi ba yana taure ka za ya zama kaman bashi ake bin ka baka biya ba wanda jini da kayan a kai da kayanka wani sabili ta ga matafi a ba shi hakinsa don abu ya abu su matafiyan kansu za su dawo kan mai akwai mai babu ma kan mai akwai ke dawo amma duk da kai mai akwai karka ce an dora maka nauyi ba sa'a kai da baka zama kai din kai ne nauyi ba da an ga dama sai ka zama kai ne buhun eh kai ne na zuwa dora ka kan masu akwai ma haka ta ɓaci kuma an za mu kai ne a sama kan ya dulkule a an ji an da hannun sama ko mai bayarwa abulin mai rai duba ai ya bi ya hannun ƙasa ko min tsawon mutum dai ko duk garin ba mai tsawon zai za ka ba shi ya yi ƙasa eh a san kai ka bi shi kai da ka ba shi yawwa karɓar yin kyauta sunna ne ba da ta ma sunna ne amma ai wannan sunan ta bi wajen ko dugaji ibn sabil a ba su haƙinsu yawwa almusafir matafi kenan min sadaka daga zakka duka a ba su wa mutu nabi sallallahu alaihi wasallam da mawla fi zalika al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ta bi annabi akan wannan umarni da Allah yayi zalika khairun wannan shine yabi lillazina yuridu wajha Allah ga mai neman yardan Allah ai sababu wala dan Allah bima ya amalun da abin da suke aikata wala ya gafur mu'minu wannan sunne masu babba da babba da ka ta kai matsayin in ba ka da zaka ba ka da sallah dan abada ya ce akwai ayoyi guda shida qur'ani kamar tagwaye kowa da yar uwarta ba za ka ji daya ba sai da daya aqimu salata wa atu zakka ai sallah ai zakka Allah bai raba Allah ba zai karbi sallar mutumin da yake da wani amfanin gona ko dabbobi ko kuɗi ko wani harkan da yake da zakka ka ki zakka kai sallah Allah ya ta Allah ba zai karba ba ba ka da sallah ba alaira wallahi mutum arni abubakar ja ya yi laumana wani kalan kaga jama'ar gari da na da na kewaye da za su hana da baibayin rakumi igiyar ɗaure rakumi kaɗai abun zakar da ƙimansa ya kai igiyar da za a yi wa rakumi da baibayi da ala kun igiya kun ne na kirki ije wala za mu yaƙi har yaƙi sai mun ɗaura yaƙi da mutum mu karbi haƙƙin Allah mu baiwa masu haƙƙi haƙƙin su dole da mun yi haka abubuwa umar ya duba ya duba kamar zai ce wani abu ce kai wannan dai wani buɗe ne Allah ya sanar da abubakar kawai mu ma mun yarda da haka eh mu ma mun yarda da haka saboda haka ba sallah babu zaka babu kaza adiwu laha wa adiwu rasula abi Allah abi annabi Muhammad kace Allah ne naka annabi kuma ka rena shi to ba kai Allah komi ba Allah ba zai karba ba wallahi ba zai yadda ba kwata kwata Allah ba zai yadda ba Allah riga ya girma annabi in an ce Allah sai an ce annabi ma ka ce karka karka ce ni din ka bari kawai eh ka bari kawai yawa anil kulli wal walidayka kai Allah godiya Allah da ya halice ka yama ji yama gani yama magana ya maka hankali ya maka tunani duk abin da kake da Allah ya maka duk Allah da ya maka hakan nan ka gode masa saboda wani abin da ya maka sai ka gode wa uwarka da ubanka ai dole sanadin zuwan kaduna in ka zama shugaban kasa ma da ba za a je ka ba ka taba ganin wanda ba a je ba zama shugaban kasa in ka zama wala ana ala gafa da da uwarka ba za a je ka ba ka taba ga wanda ba a ba ba ce mara Allah da kan gani ba to dole su da sanadin zuwan ka duniya Allah zai ya kawo ka duniya amma dai wani kudura nasa wanda da babu ku da baka zo ba da baka zo ba ba ka ga kaman in an rasa igiyar aure ma tsakanin ku ko ka zo ma ka zo a banza ko mutum bai zo a banza ba ya zo a banza uban sa ba zai gaji ba saboda a banza ya zo da za zama yan tagwaye ma ba a ce musu yan tagwaye sai dai a ce musu ware gani kullum saboda ba za ba dama aka ce uban guda sai dai a ce uwar ku daya ta ga ma da uwa uba ɗaya kuma uwa kuma adama tagwaye to ba tagwaye ba ne zan da aka ba zai gaji ce da ƴan tagwaye ke gadan juna ba saboda an rasa igiya a tsakanin uwar da uwan to ga ga wannan kenan saboda haka aje dole ya an godo iyaye to wannan shine wanda ba za a karbi ɗaya ba wato in babu ɗaya ta gidan kiyama za a ga dukiya ta zama tuji ta koyi mutum da gudu ta kure masa kuka tura shi a wuta ta fada ta same ta na haran da ana kallo ka ana maluka daga tashin alkiyama ma kana da shanu ko kana da raguma baka fita da ka ba annabi ai kawai ana zuwa sai ga dabbobin ka san dabba kuma da ta ga mai ita ta sani ko ba ka gane ne kai ma ka ga shanu ko baka sani bane to sai ga sunan mutum ga mutum ga shanu da ko raguman ta sun ji da kiba sun ji da girma ga kahoran garran ga to shi kenan su dinga tattaka shi kawai ta kansa za su dinga takawa daga ta gaba su saiti yadda shanu suke saiti wani lokacin da biya sun garfi saiti inda ɗaya take bi ba za su bazu haka ba saiti saiti inda ɗaya ta gaba ta bi kowa na zai bi ta kayan mai su suna tattaka shi kuma kamar shirin kwamfuta daga ta gaba ta tsare ta daga ta baya ta sauka a kansa wacce ta fara tsallakan ta dawo kamar masu kewaya wake daga ta baya ta sauka a kansa wacce ta fara hayewa ta dawo wadda za ta taka shi mai kaho kuma in ta taka sai ta taka wadda ta tunkuri ta wuce saboda ya tara dukiya a duniya bai kira zaka jama'a da Allah ya kiyaye wanda ya ji abin da zaka ikira da ka in ya ƙin sa duka wa ma ta tumi riban to dan ba ko duka abinda kuka bayar kuma na riba an gane ko abinda kuka bayar na riba kuma don ka san riba yadda ke liyar bufi amalin nasi don a samu da ruwa a cikin dukiyar mutane fala rabu inda Allah ba zai ɗarkaka ba a wurin Allah yanzu masifar da ake da ita a duniya in ka zo ma ka ce wanda ka gano zahiri su ne na gaba-gaba wajen rikirki da duniya ake ta shan wahala akwai masu cin riba akwai masu zagin waliyai duk bala'in duniya wanda su ne uwa su ne uba a wajen jawo duk bala'i a duniya da doron nassin qur'ani Allah ce ya wa lina amur ta kullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ko ya masu imani in ji Allah ku ji tsoron Allah kar ku ƙara ce riba in dai kun mu'mina ne daga yau daga ran da ayoyin riba suka sauka a cikin sulhul bakar suka sauka ka san ayoyin riba suna daga cikin karshen sauka a Qur'ani ba su jima da sauka bin manzala ya rasu an ce da yayi dogon jawabi a kai kan ba san abubuwan da zai faɗa ba amma dai ya ji akalla ko lalata da mutum ya yi da uwarsa a kaba bai kai mai cire ba laifi ba wurin Allah masu imani ku ji tsoron Allah ku daina cin riba in dai ku mumine ne daga yanzu sai zabe da ya rasu da rahimu mu dina ba me ya hukuncin don an ce in kuntum mumini ne in dai ku mumine ne yana so ya ce muminan ne ke nan ba daina ba ko ko a'a sai ce in ba mu daina ba ya rasu me za mu zama kafin annabi ya magana ta lati wa ilam zama alu ba zanu bi harbin min Allah wa rasuli idan ba za ku daina ba ku daura niyyar yaƙi gaba da gaba tsakanin ku da Allah da manzon Allah ku daura yaƙi ku yi aniya ku yaƙi Allah ku yaƙi manzon Allah ba yaƙin sunkuru ba yaƙi na ka'i za a yi gaba da gaba da shi ne fazan to dan Allah mai yaki da Allah gaba da gaba don bala'i ya zo inda yake kuma ayi mamaki za yi mamaki doron nasin hadisi wani hadisi na kudusi Allah yana gaya wa manzon Allah cikin sirrin kudusi ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk mai gaba da waliyina mu shirya mu yaki da shi yaki na gaba da gaba to za a ce ba su ne jagororin fannan ba to kowa da laifinmu amma su ne su ne rukusa su ne manya-manya kowa ya gane nasu ya daina babu lada a wurin Allah amma da zai da katin abin da kuma da yin sadaka su duk wajen Allah kuna neman yardan Allah ko la ya gamu da mutai ko wannan su ne za a ninka wa lada a ninka a sake ninka lada yanzu saboda abin da suka bayar da abin da suka nufi domin Allah wani abin da Allah ya barake Allahu allazi khalaqakum Allah shine ubangijin ku wanda ya halice ku thumma razaqakum sanan ya azurta ku thumma yumidukum sanan shi Allah din shi zai matar da ku kowa ajalin sa yazo Allah ne yake matar da shi thumma yuhyikum sanan Allah kuma shi zai raye da ku to shin ku arna hal min shirkaikum a cikin dodannin ku da ku Allah tarayya da su akwai daya man ne ba alimin zalikun min shay'in wanda zai muku ɗaya daga cikin wannan abin da aka inganta a ce shi ya halitta ko shi ya azurta ko shi ya kashe ko shi zai raya akwai mu iya haka yawa bila ba subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah da daukaka amma yake rukun gaban abin da suke tsara Allah da wani lokacin to jama'a idan Allah ya yarda za mu kwana a nan sai kuma gobe Allah ba mu dama ya tura da kwana